kitabul istisqa alaysa kadhalik littafin addu'a ko sallan neman shayarwa an samu rashin kamfan ruwa komai yana bushewa an shiga cikin wani hali mara daɗi to sai a je a roki Allah Allah shi ke da ruwa shi zai bayar Allah shi ne mai bayarwa inna Allah huwal mani'ul mu'ti babul amali fil istisqa babin da ya zo na bayanin yaya ake addu'a sallar neman shayarwa قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa musalla wajen sallah ko sallar idi ko na shayarwa ko sallar mai ba cikin masallaci kenan akai ba fastasqa sai aka aka roki Allah ya bada ruwa wa hawwala rida'ahu hina istaqbala alqibla ya canza tufa mayafinsa lokacin da ya fuskanci alqibla sai ya canza mayafinsa dama ya koma hagu hagu ya koma dama qala yahya wa su'ila malik an salatil istisqa'i kam hiya aka tambayi imamu malik sallan shayarwa rak'a nawa ake yi فقال ركعتان يتي ركعة غدا بيو أكي ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة سيدي زا أفارا ين صلى ني سأنا ين أن إلد صلى سي أي, أي خطبة فيصلي ركعتين سي لمن يصلى ركعة بيو ثم يخطب قائما سي سي ينا خطبة يدعو ويدعو ينا ركن الله ينا الدعاء ويستقبل القبلة يفسكنش القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة إن يفسكنت القبلة سيتشنز ما يفنسا داما هاو داما ويجهر في الركعتين بالقراءة هذا نص ويجهر في الركعتين بالقراءة يبين كراتو أتكين ركعة غدابيو وإذا حول رداءه يتشنز ما يفنسا جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه أم فهمت ويحول الناس أرديتهم سي سورا جماعة ما موسو ما ستشز ما يفنس ما يفنس إذا حول الإمام رداءه لوك إن لمن يي ويستقبلون القبلة وهم قعود مامو سنا زوني ذا ستشز ما يفنس سنا فسكنت القبلة باب ما جاء في الاستسقاء باب ديزو نا استسقاء addu'an da aka yadda aka yi ala haddathani ya haya an malikin an ya haya bin sa'id an amir bin shu'aib an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana idza istasqa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi sallar neman shayarwa sai ce Allahumma isqi ibadaka wa bahimataka وانشر رحمتك وأحيي وأحيي بلدك الميت الدعاء ليكي كينا اللهم اسق عبادك وبهيمتك يا الله كشاير دباينك دبوبينك دبوبي وانشر رحمتك كيا رحمك يا الله ملوكي سركي وأحيي بلدك الميت الله كرايا كسد تموت ما نام تبوشيك أبو نوكي نمزو الله يروكما دم أدم da dabbobi da kasa kasan gona inda ake noma in ba a samu ruwa ba kuma ya bushe an yi hasara ba za a samu abinci ba kenan ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن شريك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك انه قال يتي جاء رجل الى رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي وانا متم ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce iz jaa rajulun hadhihi hiya allati yuqalu mubahamat fi mubahamat alquran wa fi mubahamat alhadith alulama alafu fi mubahamat alquran wa jaa rajulun من أقصى المدينة الجسعة قال رجلان قال قالت امرأة العزيز قالت امرأة وأن الدك أنا تدسو مبهمات القرآن ما لم يكن سيسك بي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى wane ne wannan mutum shi su ce ma shi ne wane qalat imra'atul aziz ita ce wacce qala rajulani sune wani da wani wa'annan duk sai su bi su bayyana maka wani ne da wani da wani shine mubhamatul qur'an ke haka kuma mubhamatul hadis amma zamanin manzo Allah aka ce mm, qala rajulun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ke ko ka san shi ko kar ka san shi babu damuwa جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يزو وجم منزو الله سيتي يا رسول الله يا منزو الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله يا منزو الله صلى الله عليه وسلم دبوا بي سن هلكا باروا غا ينوا وتقطعت السبل شيكينا كومي يا تسيا ba hanya ba yadda za yi ba ba kasuwanci ba sana'a ba sai da sai komai ya tsaya 'yan canji na kuka masu kawo masu shigo da abinci suna kuka masu masu kowa na kuka har masu shigo da motoci sai sun shiga kuka su ba ba haka ba ne ba kowa na kuka ya man- ya Allah ka roken mana Allah fad'ullaha ka roken muna Allah yasa duk abin da ya faru Allah za a roka shine zai canza muku halin da kuke ciki shi zai sa wanda kuke kallo din nan shine zai masa jagora ya ce kakkai kaza yi kaza shi kenan magana ta kaza amma har kowa ke aiwa ne ai to Allah baya son kana Allah baya son ai mishi kifiya sai kowa ya dandana kudarsa amma yanzu kowa bai dandana kudarsa ba tukunna ko eh ga kudi ga talauci ga abinci ga yunwa ba haka bane ba ga ilimi ga jahilci banda Allah wai zai yi wannan Allah shi kadai shi ne za ka ika roke shi ya yi maka abin da kake so in Allah zai kare ka Allah zai iya kare ka da komai yanzu in za ka kare kanka shaida igwa da mota mai silke da mota da bullet proof da menene da menene da menene duk wallahi dabarunmu ne amma duk da haka baka cikin kwanciyar hankali in Allah ya kare ka shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahutun aka ce mahutun bi hifdillahi fi kulli hay'ati fa fi hali iladin wa fi hali nash'ati haka ya faɗa ba manzo Allah haka Allah ya kiyaye shi to ya Allah ya kiyaye shi in Allah ya ce ya kiyaye ka zai iya kiyaye ka da kafiri wanda ke neman kai kashe gashi zai kiyaye ka lokacin da manzo Allah da sayyidina Abubakar suka fita za su hijira akwai Abdullah ibn Uraiqit Khirrit shine isan map shi san hanya musulmi ne bai san ya bayyana asirinsu ya karbi rakun ma nawa da guresha suka saka ba ya aka yi mai ya aka yi Allah ya daura zuciyarsa ya je ya tafiyar da su kan gaskiya ba ya son kuɗi ne ba ya son dukiya ne Allah ne ya kiyaye su ko kafiri zai kiyaye ka ko kafiri zai in Allah ya kiyaye ka shikenan to abin mamaki shine aka samu kurai aka samu me aka samu Qurayshawa suka sa a bisahunsu manzon Allah da sayyidina Abubakar ana bi tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan ibnu Qarz ne au ibnu Qarz ibnu nasitu ismahu suna kai inda su manzon Allah da suka kai suka samu kogo sai suka shiga aka bi su aka tafi aka tafi ana kai shi wannan da ya kware cikin kiyafa yana ganin yashin da ka taka ya san kafan wani ne gidan su wani ne yana kai ya ce huna in ta hatin rihila ya ce nan tafiyar ta tsaya ba a ci gaba ba ko tako ɗaya ba kara ba saboda wannan kafan da kuke gani shi ne kafan muhammadu ne ya yi kama da kafan da ke wajen ka'aba makamun ibrahima wannan kuma kafan ko sai- ko abubakar ko ɗansa nan tafiyar ta tsaya sai dai in sama suka yi ko kasa haka ya ce huna in ta hatin rihila in ma ko ƙauta ba su kara ko tako ɗaya ba to ya za a yi allah sai ya kawo kurciya ta zo ta yi koyi a wajen gizo-gizo ya zo ya saka suka zo to an ce ba a- ba a ko tako ɗaya ba a yi ba nan tafiyar ta tsaya ko dai sama suka yi ko sun shiga ƙasa shi ga su suraka bin malik shi suka zo lokacin suna kai ai a ce wannan wajen ko mutum ya shiga sakan gizo gizo da ai kada kwankurciya da ai kadan zai fashe ba mutane ana ya za a ce mutane sun shiga nan ga kwankurciya ga sakan gizo gizo wa inna ahwana albuyuti labaitul ankabuti sai suka gamsu sai suka gamsu sai na abubakar ana cikin rami hankali shi tashi ya dauki ya kece rigar shi tara rami kar wani abu ya fito ya ceci manzon Allah ya dauki rigar shi ya saka da ya gama da rigunan shi ya dauki tafin kafarsa ya tauce rami in wani abu ya zo ya cije shi ya sare shi ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗayan su ya tsuguna yana fitsari sai sai na bakar shi ya manzon Allah sun gamu magana ta kare sun gamu ga ɗaya yana fitsari manzon Allah ce ba su gamu ba da sun ganmu ba zai fuskance mu da al'aurarsa ba ma baluka bisnaini Allahu ma me kake cewa game da mutum biyu Allah shine na ukun su in Allah ya kiyaye su shige ne nan magana ta kare fa banda kiyayen Allah waye zai iya kiyaye babu in Allah ya tashi kiyaye ka kafiri ma sai maka gadi in allah ya tashi kiyaye ka kwankurciya ko sakan gizo-gizo shi kare al'amarin daga waki daga allah ne allah shi ke hore maka abu in bai hore ba kuma baka da yadda za ka yi an fahimta to shi sa sai a koma ga allah a nace ana roƙon allah madaukakin sarki to sai ka ga allah ya yaye ma mutane halin da suke ciki fad'ullaha ka roki allah fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya daga hannunsa ya roki Allah famutirna sai Allah ya kwararo ya sauka mana da ruwan sama min aljumu'at ila aljumu'a tun daga ranar juma'a din da manzon Allah ya roki Allah ake ta ruwa har sati mai zuwa juma'a mai zuwa qala yace faja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah tahaddamatil buyut wani mutum kuma ya zo an nakira idza uidat nakira iqtadat at-taghayyur aw kanat ayna al-ula alaysa kadhalik jaa rajulun ila rasulillah fa qala ya rasulullah halakat al-amwal rajulun nakira aw ma'rifa nakira bayan sati kuma fa jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam القاعدة أن النكرة إذا أعيدت نكرة اقتضت اقتضت التغير تغيير namijin farko ba shi ne nan ba da ya ce ja a rajulun sati mai zuwa ce fa ja a rajul an na kira iza u'idat ma'arifa kanat ainul ula alaisa ga ba haka ka'ida take bane an manta da arabiyan ne فقال يا رسول الله تهدمت البيوت يتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم دي جداجي na rushewa wankata ati subulu shikenan ruwa ma ya yanki ba iya tsallakawa daga wuri kaza kowa na da rabe gida wa halakatil mawashi dabbobi duk ruwa na tafiya da su ka gani ko rashin ruwa ya kashe su ruwa kuma zai Allah madaukin sarki shike tasiri cikin komai duk abin da ka gani sababi ne Allah ke Allah ke sarrafa shi wuta ba za ta iya kona ba sai in Allah ya ga dama in ba ka ba Allah ce ya na kuni bar da nosa salaman ala ibrahima rannan wuta ba ta isa ta yi kuna ba sanyi za ta yi ba haka bane ba ruwa da Allah ya dauki sarki ya ce Musa ka dauki sannaka ka buga ruwa da ya dauki sannan sai buga ruwa shi ruwa ya zama dutse ya ce ka dauki sannaka ka buga dutse da ya buga dutse shi zama me Allah shi ke sarrafa komai kada ka shaurari kowa kada ka kalli kowa ka kalli Allah kadai shi ya san da kai shi ya halicce ka shi zai tausaya maka fiye da yadda iyayenka za su tausaya maka amma ka waiwaya nan ka waiwaya nan gwaninta ta iyawa na kusanci na da wane kusanci ka da kaza da kaza da kaza ba abin da zai maka sai Allah ya hore misali za ka kama rakumi ana ja ko saboda Allah ya yi mai ya hore a cikin dare sauro ɗaya a cikin ɗaki hana ka bacci ka bugi nan ka bugi fuskarka ka bugi hancinka ka bugi bango saboda sauro kwaya ɗaya ka kasa bacci har gari ya waye saboda Allah bai hure maka shi ba duk ji da kai da kanka da mai dan adam ke nuna kai da isa hanci kana zaune kuda sai mai zai zo ya hau yana ba za ka san lokacin da za ka yi mai ba Allah na nuna baka isa ba kenan fa kada ka nuna ma Allah cewa kai ka isa fa وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر sai Allah ya ce sai manzo Allah ce ya Allah manzo Allah bai ce a dauke ruwan mafa sai manzo Allah ce ya Allah zuhurul jibal ya Allah akai akai ruwan kan tsauni du- duwatsu ai zai sauko kasa ayi amfani ko wal akam da tsaunuka wa butunul audiya da kwari kwarai wa manabit shajari da inda bishiyoyi suke Ak- Allah akai ruwan wajen Allah akai ruwan wajen qala fanjabat anil madinati in jibaba thawbi sai ruwan ya kewaye madina kamar yadda tufa za ka cire tufanka ta kewaye ka in jibab wasa mu da lazina jabu sara qatta'u mana sai sai girgijen da ruwan ya kikkice haka suka bar madina madina na tsakiya banda Allah ya zai yi wannan to ya Allah madaukakin sarki muna rokonka ga manzon Allah ya roki ka ka karbi addu'arsa ya Allah muna rokonka don girman zatinka don isanka da iyawanka Allah ka canza mana halin da muke ciki na talauci da yunwa da wahalhalu ya Allah madaukakin sarki babu ruwanmu da januwari ta shigo za a ji sauki da januwari da february da duk watan duniya allah hannunka yake sai kaga dama allah ka sauko mana da rahamanka allah ka farfado da kasuwanci allah ka sa albarka cikin abinci allah ka canza mana wannan hali da muke ciki na tsanani ka saka mu ka sa mu cikin sauki allah ma na fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم